بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 19 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1441 wanda ya dace da ranar 10 ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na fasli shekhi al-albani al-usul daga makarantar mu ta darul hadith salafiyya dake zaria a Nigeria makarantar malal albani marigayi Allah ya gafarta mishi kamar yadda muka saba daga wannan aji namu mukan yi karatuttuka daga da tafiya mabambanta a wannan darasi wanda shine darasi na ɗari da sittin a cikin darasa da muke recording za mu tashi insha Allah farko daga littafin ulumul qur'anil karim na Dr. Nuruddin Aitir Allah ya saka mashi alkhairi daga shafi na 35 inda malai yake cewa al-faslu rabi' ma nazala awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala min al-qur'an malaman ulumul qur'an suka yi magana akan menene farkon abin da ya fara sauka me kuma abu na ƙarshe wanda ya fara sauka ya ce awwalu ma nazala min alqur'an alkarim bayani akan farkon abin da aka fara saukarwa daga cikin alqur'ani mai girma mala yace inna awwala ma nazala min alqur'ani alkarimi huwa sadaru suratul alaq farkon abin da ya fara sauka daga alqur'ani shine farkon suratul alaqi wato fadan Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai jumhurin malamai kamar yadda zaka gani a littattafai mabambanta na ulumul qur'an ko kuma kamar yadda malaman tafsiri da malaman hadisi da dukkanin malamai suka hakaito karanta ibnu kasirin a cikin tafsirin sa da ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujallaji na goma sha shida haka ibnu qayyim jawziya a cikin zadul ma'ad haka alqadi ibnu tayyib ya hakaito haka shi ma daga malamai mabambanta malam yace kama sabata wa zalika kama sabata fi hadisi sayyidati aisha alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim kama yadda ya tabbata hadisin aisha wanda bukhari da muslim suka ruwaito haka al-baihaqi a cikin sunan dinsa da kuma cikin dalailun nubuwa da wasu malamai shine dai wannan hadisi na kissan farkon wahayi na cewa ikra ma ana bikari ikra ma ana bikari wanda a baya mun karanta shi a waɗannan karatuka a wani waje a wani wata munasaba hadisi ne dai sananne hadisin da da ainihin mala'ika ya zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garu Hira ya kama shi ya shaƙe shi ya fadamma hudin nan ya ce ikra qala ma ana bikari ولكن هذا قد يشكل بما أخرجه الشيخان yace to amma wannan magana ana iya samun iskali game da ita idan aka kalli wani abu da Bukhari da Muslim suka ruwaito an Abi Salama ibn Abdurrahman daga tabi'in nan Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf da yake cewa sa'altu Jabir ibn Abdullah ayyul qur'ani unzila qablu na tambayi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ma nace Allah shi gafarta malam menene farkon abin da aka sauka daga alkur'ani kala ya ce ayyuhal muddassir fadan Allah ya kai almuddassir ai Allah ne tagasha bi thawbihi wa nama wanda ya lulluba da tufafinsa shine almuddassir fa qultu sai nace au iqra akramaka Allah ko dai iqra wasu fa suna cewa iqra ne fa qala jabir uhaddithukum ma haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ni ina baku abinda annabi ya bamu ne na hadisi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزان الله ياتي جاوزت جاورت بحراء شهرا ناجي كوغون حراء نازونا وتا غدا فلما قضيت جواري da na gama zamana na wata guda na zaltu sai na sauko daga dutsen fastabqantu biwadil batn alwadi na zauna na zauna a batn alwadi fanuditu sai na ji an kira ni fa idza huwa jibrilu sai na ga jibrilu فأخذتني رجفة سنجنا رؤي فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني سنجنا تشو خديجة كل اللبيني فأنزل الله شين الله يسوك من يا أيها المدثر قم فأنذر wannan riwaya ce sahiya tana cikin Bukhari da Muslim haka Limamu Abu Dawud da Tayalisi ya fita da ita a cikin musnadinsa da malamai da dama kala daban-daban to kaga wannan sai wasu suka dauka cewa shi shine farkon abin da ya sauka amma hakikanin gaskiya ka kalli wannan riwaya ita kanta tana bayyana cewa ba ita ne farko ba don a ciki gashi ya san Jibrilu ya san sunansa har ya ji tsoro daga ganinsa saboda ya tuna masa abin da ya faru a baya wannan sa da gaskiya wannan malai suka ishara wa qad iktara bi hadhihi riwayati ba'd ahli ilmi wasu malamai sun rudu da wannan riwaya faja'ala waja'ala sadra suratul muddathir awwala ma nuzila min alquran sai suka ce suna ganin farkon suratul muddathir to ya kamata a ce shine farkon abin da ya sauka walakin tahqiqa anna haditha jabir la yatahaddathu an ibtida'i alwahyi alawwal sai dai abin da yake tagigin da malamai suka kamar da ibnu hajar ya karrara a cikin fathul bari shine cewa hadisin jabiru baya magana akan abin da ya fara sauka gaba ɗaya wa inna ma ya tahaddathu an awwali ma nazala ba'da futuril wahyi yana sauka ne akan dan ya zo ne dan bayyana abin da ya fara sauka bayan da wahayi ya dan dakata dinnan na kwanaki ko na tsawon wasu makonni wa huwa hadhihi al-aya min surati hadhihi al-ayatu min sur min surati al-muddathir sune waɗannan ayoyi da suka zo a suratul muddathir وهي أول ما نزل من القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار wanda shine farko abin da ya sauka kuma a cikin shi aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara wa'azi wa yadullu ala dhalika ma thabata fil hadith nafsihi an abi salama ibn abd alrahman an jabir ibn abdullah al-ansari fi hadithi as-sabiq wa fihi qawluhu da shi wancan hadisin kamar da muka yi ishara na jabiru dinnan daga abu salama dan abdurrahman yana ishara zuwa ga cewa ba shi ne farkon ba inda ya ce fa'idal malaku allazi ja'ani bi hira sai na ga mala'ikan nan da izo muna a hira sai yake cewa walaisa bi khafin ma fi haza liftitahi li bada'il wahayi abinda ke cikin abinda ke cikin wato ikra bai boyuwa ga duk wanda ya tsaya lura cewa lalle shine farkon wahayi saboda fara da aka yi ikra bismi rabbika da kuma allama al-insana ma lam ya'lam min al-hikmatil jalila hikimar da ke ciki mai girma hatta anna al-khutaba wal kuttaba wal udaba'a la yamalluna min al-qawl fiha har ya zama masu jawabi da marubuta da masu adabi ba sa gajiya daga faɗin wannan kalma wa man arad wa min an yuraddiduhu fi kulli munasabatin kuma suna maimaita wannan kalma a duk wani lokaci a duk wani event tuqalu anil ilmi wa anil habara duk sanda ake magana akan ilimi ko ci gaba ko civilization ana maimaita cewa qur'ani shi ya fara zuwa da al'amari na karatu da yace iqra shi ya fara zuwa da magana akan ilimi da yace allama al insana malami al tare da cewa asalin ilimin da ake magana anan shine ilimin shari'a game da Usaimin yake faɗi da Sheikhul Albani da wasu su amma kuma ana iya ilhaƙin wasu ilmomi wanda suke da amfani ga ɗan adam tun da shi kanshi Qur'anin ya zo da bayanai akan abin da yake ba tsantsan ilimin shari'a bane ilimi ne na duniya ya magana akan noma akan taurari akan ɗaukar ciki da haihuwa akan makamantansu kaga waɗannan ilmomi ne na duniya kuma Qur'ani ya yi ishara zuwa gare su wanda yake nuni zuwa ga amfaninsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya nuna muhimmancin ilmomi iri daban-daban a yadda ya nuna wa sahabbai su tsaya su su koyi abin da zai musu amfani wa anil thaqafati wa anil qur'ani wa anil islam duk sun da magana akan as-thaqafa civilization ko akan qur'ani ko akan musulunci wa an asarul qur'ani fi tahwil al-alam da sun da magana akan yadda qur'ani ya tasiri wajen juya tunanin duniya wala siyama idza qaranna zalika bimaf tutiha bihi kitabun akhar lada al'umam al'ukhra kamar musamman idan muka tsaya muka muka ainihin wato kwatanta yadda su littattafan sauran al'ummi ake buɗe su na malai ya kawo wannan magana ana to ina ganin bari mu karanta daga littafin shi wannan wato abin nan littafin zarkashi mu ji lissafin wato lissafin ayoyin da suka sauka suran da suka sauka ɗaya bayan ɗaya a bisa tartibin saukarsu kar mu je da nisa limamu zarkashi a cikin littafin sa wato alburhan fi ulumul qur'an gashi a cikin juz'i na farkon sa zarkashi sunan shi muhammad ibnu abdullahi ibnu bahadir abu abdullah malami ne ba shafi'i daga cikin manyan malaman da suka raya karni na takwas an haife shi shekara ta 745 yar shekara ta 794 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mai ya da littafi al-ijaba fi ma istadrakatu Aisha ala sahaba da al-bahr al-muhit na usul al-fiqh da kuma littafin shi ilamu sajid bi ahkamil masajid da kuma wannan sharar littafi nashi mai suna al-burhan fi ulumil qur'an da shi yake cewa awwalu ma nazala min al-qur'an bi makkah اقرا باسم ربك الذي خلق itace farko summa nun wal kalami ma yasturun take bi summa sannan sai kuma ya ayyuhal muzammil sai ya ayyuhal muddathir sai tabbat yada abi lahab sai idha shamsu kuwirat sai sabbi isma rabbikal a'la sai wal layli idha yaghsha sannan sai wal fajri sai suratul duha sai alam nashrah laka sadrak sai suratul asri sai wal adiyati daga nan sai inna a'tainakal kautsar daga ita sai alhakumut takafu daga ita sai ara'aita alladhi yukadibu bid-din daga nan sai qul ya ayyuhal kafirun daga nan sai kuma da suratul fili sai suratul falaki sai suratul nasi sai kuma aka saukar da qul huwallahu ahad daga nan sai wan najmi idha hawa daga ita sai abasa wa tawalla daga ita sai inna anzalnahu fi lailatul qadr daga inna anzalnahu sai wa shamsi wa duhaha daga nan kuma sai was sama'i dhatil buruj daga ita sai wattini wa zaitun daga wattini sai da ilafi quraish daga da ilafi sai alqari'a daga nan kuma sai la uqsimu bi yawmil qiyama daga nan sai suratul humaza sai wal mursalati urfa daga nan sai qaf wal qur'anil majid daga ita sai la uqsimu bi hadal balad daga nan sai was sama'i wat tariq daga ita sai iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al qamar daga ita sai sad wal qur'an sai daga nan sai suratul a'raf daga nan sai sotul jinni daga nan sai yasin sai kuma alfurqan sannan sai sotu maryam sai taha sai alwaqi'a idza waqatil waqi'a sai sotu shu'ara sai sotu namli sai qasas sai banu isra'il sai yunus sai hud sai yusuf sai sotul hijr sai an'am sai wasafat safa sai luqman sannan sai sotu saba'i sai zumar sai hamim mu'minun sai hamin sajada sai hamin ayin sin qaf sai kuma hamin zukhruf sai hamin dukhan sai hamin jasiya sai hamin ahqaf sannan sai az-zariyat waz-zariyat zarwa da gida sai al-ghashiya sannan sai kafi sannan sai nahl sannan sai nuh sai ibrahim suratul anbiya suratul mu'minun sai alif lam mim tanzil sai kuma wat-tur sannan suratul mulk sai alhaƙatu malhaƙa sannan sai sa'ala sa'ilun sannan sai amma ya ta sa'alun daga amma sai wannan zi'ati sai kuma idan sama'un fatarat sai idan sama'un shaƙat sai suwatun rum sannan ya ce sun yi saɓani malamai akan ƙarshen abin da ya sauka a makka ibn abbasin yana ganin an kabuce da haq da aba suna ganin sotul mominin ne mujari yana ganin wailul mutaffifin ne yace fa hada tartibu ma nazala min alquran bi makka wa alaihi istaqarrat riwaya min athiqat wannan shine tartibin abin da suka makka kuma akan shi aka tabbata wa hiya 85 sura surori ne guda 85 sannan sai ambaci tartibu ma nazala bil madina yace farkon abin da suka a madina shine baqara daga nan sai anfal sai alu imran sai ahzab sai mumtahana sai nisa'i sai idza zulzilat ardu sai suratul hadid sai muhammad sai ra'ad sai ar-rahman allama al-qur'an sai ala ta'ala al-insani sai suratul talaq sai kuma lam yakun allazina kafaru sai suratul hashari sannan sai idza jaa nasrullahi sannan sai suratul nur sai hajj sai munafiqun sai mujadala sai hujurat sai ayyuha annabi lima tuharrim ma halallahu lak sai suratul saffi sannan sai jumu'a sai at-taghabun suratul fathi sannan sai at-tauba sai al-ma'ida yace wa minhum man yuqaddimu al-ma'ida ala at-tauba wasu na gabatar da ma'ida akan tauba yace wa qara nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'ida ta fi khutbati hajjatil wada annabi ya karanta ma'ida a khutbat sallata aikin hajjin bankwana wa qala yake cewa ya ayyuhan nasu inna akhiral qur'ani nuzulan سورة المائدة فأحلوا حلالها وحرموا حرامها يتي itace karshen sauka a cikin surori duka abinda ta halasta ku halasta shi duk abinda ta haramta ku haramta shi yace fa za tartibu ma nazala bil madina wannan shine tartibin abin da ya sauka a madina wa ikhtalafu malamai sun yi sabani wa amma maktalafu fihi fa fatihatul kitabi game da fatiha fa qala ibn abbas wa dhahaq wa muqatil wa ba innaha makkiyya wadannan suka ce wata fatiha makkiyya ce wa qala mujahid madari yace madaniyya wa ikhtalafu fi wal mutaffifin قال ابن عباس ابن عباس yace madaniya kan wani mazafin madaniya ce wa qala ataun hiya akhiru ma nazala bi makkah aba yace tace karshe abin da saka a makka fa jami'u ma nazala bi makkah 85 sura shine abun makka kenan sura 85 wa jami'u ma nazala bi madina 29 sura al ikhtilaf ar riwayat abin da saka madina surori 29 bisa sabanonin riwayoyi to kaji wannan za mu zo mu ji wasu ƙare-ƙaren bayanai daga shi malam nurdin aikir a ainihin wato littafin sa a darasi na gaba wannan kenan daga littafin ainihin wato azzarkashi wato abin nan littafin shi na alburhan fi ulumin qur'an wallahu ta'ala alam sai mu tsallaka usul fiqh wato maqasid shari'a madkhalun ila maqasid shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni wanda yake cewa daga shafi na 67 yace ar-rasul yu'allilu al-ahkam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi yana ta'alilu al-ahkam yana ta magana akan ta'alil wato fadan illa hikima da ke cikin wasu hukunce hukunce yace ولمزيد من تجلية القضية واستكمالها واستكمال عنا والاستكمال عناصرها أعرض في هذه الفقرة نماذج من التعليلات النبوية لبعض الأحكام الشرعية سوى تشكي وانا فائدة باين دي تدوغم مغانا أكن تعليل لنا يتدو من تشكي فائدة برن كواموك وسو مثالي نا يد من زن الله صلى الله عليه وسلم شما يفدي إلو لي واتو حكمة دكي تكن وسو كنشو كنشو وسو شرعو إيدا يكفى وقد جاءت تعليلات النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين ta'alilat na annabi alaihi salatu wasalam sun zo a cikin sura iri biyu na farko ta'alilatun sadar min ibtida'an wa tilqa'iyan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da karankin kansa automatically shi hukunci min ghairi su'alin wala istishkali ba tare da an tambaye shi ko kuma an nemi wata a kawo wani iskaliya wata wani problem akan maganarsa ba na biyu ta'alilat جاءت بيانا وجوابا عما كان يبديه بعض الصحابة من استفسارات وتشكالات wanda ya zo a matsayin amsa ga tambayoyi ko wasu abin nan wasu question da aka yi raising da wasu sabai suka yi raising me yasa kaza famin nau'in awwal nau'i na farko wanda annabi da kanshi ya bada amsa kafin a tambaye shi qauluhu sallallahu alaihi wasallam misali na farko a wannan nau'i shine faɗin manzala da yake cewa idan na ma dukum idan ɗayan ku ya bacci idan idan kama dukun min naumihi idan ɗayan ku ya tashi daga bacci idan ɗayan ku ya tashi daga bacci annabi sallallahu alaihi wasallama yace fala yudkhil falyagsil falyagsil yadayhi qabla ya wanke hannayen shi qabla an yudkhilaha kafin ya shigar da su fi fil ina'i cikin kofin shi ko buta shi a wato kafin ya fitar da kafin ya ya ainihin saka shi a cikin buta ko ko kofi ko inda zai zai zai zai abin nan ko inda ruwan shi yake wato kada mutum ya tashi daga bacci ya tsoma hannun shi cikin buta kai tsaye wani hadisi yana cikin yana cikin hadisi ne ingantacce wanda yana cikin kutubu sita ga baki daya idan kama adukum min naumihi ko idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa daga baccinsa na'am sun ma'allala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo illar wannan hukunci da kansa afwan na ce hadisin yana cikin kutubu sita kuskuren bakina ne ba kutubu sita ba wannan hadisin yana yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal ne kamar yadda yake riwaya abu huraira kenan cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal sai kuma ibn jarud ya ruwaito shi a cikin littafin sa as-sunan haka abu ya ala hadisi ne hasan idza fa inna adakum la yadri aina batat yaduhu dayan ku bai sani ba a ina hannunsa ikwana to wannan shine ta'alil din yace fa inna ahadakum lalle dayan ku la yadri bai sani ba aina batat yaduhu wannan yana cikin muwadda ma yana cikin muwadda sannan bukhari ya rawaito shi da wannan lafazin cewa idza tawadda ahadukum fal yada fi anfihi ya sa ruwa a hancinsa sannan sai annabi bayan da ya ce wa idza staiqaza ahadukum min nawmi da lafazin bukhari kenan wa idza staiqaza ahadukum min nawmi idan ɗayan ku ya tashi daga bacci fal yagsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'i ya wanke hannun shi kafin ya sanya a cikin wato abin nan dinsa a cikin ruwansa nau alwala fa inda ahadakum dayan ku la yadri aina batat yadu wannan shine lafazin bukhari da muslim idza staiqara wanda ya kawo anan na idza qama shine lafazin al-imamu ahmad ibn hanbal wancan kuma idza staiqara shine lafazi wanda ya zo a bukhari da muslim lafazin al-imamu abu dawud idza qama ahadukum min al-layli fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha marrat wannan shine lafazin al-imamu abu dawud hadisi ne wanda yake shahararre mashhuri bukhari ya ruwaito shi da muslim abu dawuda da tirmidhi da nasa'i ahmad ibn hanbal da da ainihin malik cikin moda da sarwaito shi hadisi ne sananne mashhuri to kaga wannan hadisi annabi da kanshi ya faɗi illar me yasa ba a so ka sanya hannunka da ranka tashi saboda baka sanya hannunka ya tashi ya kwana ba wannan hadisin da gasken fawaid din shi akwai wannan hani da aka yi tun farko almanu min zalika annabi ya hana wannan sannan zahirin hadisin na nuni zuwa ga baccin dare kawai ake magana tunda ya ce minan laili idan kama ahadukum a cikin riwaya abu dawuda mun ji abu dawuda ya rubuta cewa idan kama ahadukum minan laili sakan nan lafazin batat ina magana akan kwana na dare abinda ake cewa ya kwana ma'ana ya yi passing through night dare ya wuce cikin dare shine bata amma da haka imamun nawawi a cikin sharhin sa na muslim ya ce babu laifi a ilhaƙin rana din domin illa tana iya faruwa ko da bacci rana mutum yayi karanta haka nan shi ma littafin ma'alimu sunan na limamu al-khattabi abu suleiman Allah ya gafarta musu gaba ki sannan malamai sun yi magana akan to idan mutum zai saka hannun shi a cikin ruwan kafin ya wanke shin ruwan ya lalace ya zama ghairu mutahhar hanabila suna ganin haka amma dai malamai ba su yarda da wannan ba cewa a'a za a yi ci gaba da amfani da shi hadisin yana nuni zuwa ga kunya da kawaici na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kaga sai ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu bai ce hannunsa ya kwana a wuri kaza ba sai ce bai san inda ya kwana ba amma abin da zai cikin tunanin mutum shine ta ya saka hannun shi a cikin al'aurarsa ko a duburarsa ko wani abu makamancin haka shi ne abin da annabi yake faɗa amma saboda kunya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sakaya malam yace bi ma'ana annan na'ima qad yamassu bi yadihi mawabi'a mutta muttasikha aw mutanajjisa tayu mutum ya taba da hannunsa wurare wanda suke masu kazanta ko masu najasa fala yaliku an yudkhilaha fil ina'i qabla tatahiriha da haka bai dace ba ya saka a cikin ainihin wato hannunsa a ciki ya saka hannunsa a ciki kaila ta tsahiriya kafin ya wanke ainihin hannun to kaji na farko kenan sai kuma ya kawo wani misali ya ce misali na biyu da annabi ya ce idan salla ahadukum idan ɗayan ku ya salla bin nasi ya yi mutane limanci falyukhaffif to ya takaita sallarsa wannan ma hadisi ne tabbatacce riwaya abu huraira wadda ke cikin bukhari da muslim da da sunan ta limamu abu dawud da wasu littattafai waɗanda ba wannan ba kusan kace shi ma daga cikin riwayat na kutubu sita lafazin imamul bukhari ya ruwaito shi daga abin nan akwai riwaya abu mas'udin wanda yake cewa abu mas'udin ya ce wani mutum wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi yana kin zuwa sallah asuba inni la ata'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulani mimma yuqilu bina saboda yana mana tsayin sallah shine annabi tashi yayi fushi ake cewa ba taba ganin yayi fushi irin wannan fushin da ya ba sannan yayi tashi yana cewa inna minkum munaffirina fa ayyukum ma fa ayyukum ma salla bin nasi falyatajawwaz haka annabi ce duk wanda ya sallah da mutane to ya takaita musu sallah a cikin riwaya ta Imam Bukhari kenan wanda yake cikin Sahih Bukhari ko kuma riwaya imam muslim wanda ita ma ita kuma daga abin nan daga usman ibn abil as as-sakafi da annabi yake ce mishi ka je ka mutane limanci sai annabi ya ƙara mishi ya kuso da shi kusa yake cewa ka matso kusa annabi ya zaune da shi kusa da shi sannan ya mishi wannan wa'azi yake cewa umma qaumaka faman amma qaumahu falyukhaffif fa inna fihim al-kabir wa inna fihim al-marid wa inna fihim ad-da'if wa inna fihim dhal haja wa idha salladukum li wahdi ku wahdahu falyusalli kayfa sha annabi yace kaga in kana mutane limanci ka saka akwai tsoho akwai mara lafiya akwai mai rauni akwai mai wata bukata da take takura masa to ka rangwanta to kaga annabi ya ce ai sallah fal yukhaffif da kanshi kuma ya faɗi illar akwai mai rauni abba'if akwai as-saqim mara lafiya akwai zalhaja sannan kuma akwai al-kabir kamar da zo a cikin wacce riwaya ta Imam Muslim kaga mutane hudu kenan da ya kamata ka kula da su to kuma aikace annabi yakan kula da kuma mata zaka iya saka su a cikin masu bukata domin idan dan su yana kuka bukata na iya zama matsuwar yunwa ko matsuwar damuwa ko makamantansu ko wani abu da ke mutum zai je da zaran ya tashi kamar a ce yana da tafiya ko yana da lacca ko yana da wani taro da makamantansu dai ga sun malamai sun ce wannan umarnin da annabi a nan umarni na al-istihbab domin shi kuma an samu din yana tsawaita wasu lokuta wanda ya nuna kamar da ibn taymiya ya karrara a cikin majmul fatawa cewa za a dinga kula da yanayin mutane ne kamar da shi annabin ya ambata anan misali bukhari ya rawaito cewa annabi yana karanta sutul araf a magariba manzo Allah sallallahu sallama wannan hanin da yayi kamar da malamai suka ce yana nuni zuwa ga kula da yanayin mutane wajen al'amarin addini kuma bai nufin riya wajen karantarwa wajen wa'azi wajen me za a yi me ba za a yi ba kar ka zo kana karantawa kowa ji ka ce kai ba ruwanka da mutane kawai abin da ka sani kawai kai za ka faɗa a'a wannan bai daga cikin abin da masu hankali ke yi wanda suka san abin da suke a ilimi kuma suka goge a rayuwa za ga galibi ustazai ko sababbin malamai ko yan wanda suka sa kansu malanta a wannan zamanin da malamai suka yawa kowa gashi nan ya zama malami za ga mutum yana yin abin shi kawai baya kula da yanayin mutane ba ruwan shi duk abin da ya ga dama yi kawai zai ce shi ba ruwan shi da kowa to wannan ya saba wa abin da shi manzo Allah yake akai sai ga mutum ya ce wai shi ai kawai a wurin Allah kada yake neman yadda gaskiya ne a gurin Allah kada yake neman yadda ta yadda da ayyukanka amma kuma shi Allah a cikin tsarinsa ya tsara kafin ya yadda da ayyukanka sai ka bi tsarin da ya ce abi ko ka bi tsarin da manzon Allah ya ce abi kaji annan manzon Allah ya ce a kula da masu rauni kar ka ce kai ka ba ruwan kai Qur'ani kai kake karantawa kai ba sallah kai kake yi ba eh za su iya sai za ka ji mutum ya kawo hujja ya ce ai suna iya zuwa su kalli kwallo awa uku amma sun kasa yin sallah eh wannan an zo musu wa'azi sai a nuna musu hadarin da ke cikin haka hadarin sallama kansu ga kallon kwallo ko kallon fim ko fira amma suna jin nauyin karatu amma ba daidai bane ka zo kana tsawaita musu kuma kana mukarana da wancan ba daidai bane don in an ce kafa hujja ba za ka ce ai suna yin kaza ba sai ka ce saboda Allah ya ce ai kaza shine hujja duk sanda mutum da zai kawo hujja ka ce ai kana ma yin kaza to ka san wannan ba hujja bace hujja shine qur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi mai kyau amma kar ka bi kafa hujja ka kawo maganar wani ko ka maimai da magana ka ce ai shi ma yayi kaza a'a wannan ba ita ce hujja dan yayi kaza kai ma bari kai ba ina fata mun gane wannan jama'a Allah ubangiji ya samu dace to haka dai malamai suka faɗi wannan sai ma da ya ci gaba da cewa thumma nabbaha ala dawranil hukmi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga jujjuya hukunci ma'a illati yadda ake cewa al-hukmu yaduru ma'a al-illa wujudan wa adama kaida usul fiqi da ake cewa hukunci yana tafiya ne tare da dalilin sa in an samu dalilin a hukuncin in an rasa dalilin hukuncin ya fadi wujudan wa adaman fa qala yace wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a in ɗayan ku yana sallah da kanshi to yayi iya tsayin da ya ga dama in shi ke kanshi sallah nan ya tsawaita iya sarransa iya abin da yake so wadihun fil hadisi حرص الشارع على الجمع بين مصالح الأبدان ومصالح الأديان وسائر حاجات الإنسان in ka lura wannan hadisin yana nuni zuwa ga yadda shari'a ta kai take kwaɗayin ta haɗa tsakanin maslahar jiki da maslahar addini da sauran buƙatun mutane jikinka na da buƙata to maslahar shi an kula da ita addinin ka na da buƙata an kula da maslahar addini ya zama kayi sallah cikakkiya kar kuma ya maka sallar da za a sa ka daina zuwa sallah kaga maslahar addinin ka ta lalace sannan an kula kuma da bukatunka na yau da kullum duk wata bukatar ka shari'a ta kula da ita da haka aka ce zal haja da akwai kuma mabukaci misali na uku mala yace hadisul mughira ibn shuba annahu khataba ba'atan ya ya ya ya ya khataba imra'atan ya nemi auren wata mata sai annabi ya ce mashi unzur ilaiha ka je ka ganta dama shi wannan sahabi bugaita din shu'ba Allah ubangiji ya kara masa yadda ya kasance sahabi ne mai yawan mai yawan aure aure yayi aure da yawa eh yayi aurace aurace an lissafa matan da ya aura suna da yawa kwarai da gaske ba nan ne mahallin da abin nan mun yi tarihin a wani lokaci akan abin nan sai annabi ya ce mishi undur ilaiha je ka ganta fa innahu summa adafa mubayyinan hikmata zalika wa maslahatahu sannan sai ya kuma ambaci hikima da maslahar da ke cikin haka da annabi yake cewa fa innahu yadda abin yake ahra ganin da za ka yi mata wanda zai ja hankalinka e zuwa ga ka aure ta ahra an yu'dima ahra an yu'dima bainakuma wannan shi zai fi cancantan abin da zai sa ya a samu dawwamar kauna tsakankanin ku al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi da wannan lafazi banda abu dawuda tirmidhi da ibnu majah sun fitar da shi haka al-imamu ahmad ibnu hanbal shi ma ya fitar da shi dukansu daga riwaya anas dan malik Allah ya kara masa yadda shi ya ruwaito ibnu majah a cikin wato riwaya anas dan malik haka al-imamu tirmidhi shi ma daga riwayar shi kanshi mugira din kenan tirmidhi ya ruwaito wannan haka al-imamu ibnu hibbana a cikin sahih dinsa ya fitar da hadisi hadisi ne tabbatacce haka al-imamu ad-darqutni a cikin as-sunan dinsa shi ma ya ruwaito ta hanyar shi mugaita dan shoba din da yake cewa na nemi auren wata mata sai annabi ya ce mini ka ganta sai na ce a sai ce to ka je ka ganta ganin da zai sa yudimu baina kuma zai tabbatar da rayuwa tsakankanin ku wannan yana nuni zuwa ga halasci ko mustahabbacin mutum mata idan zai auri mace ya ganta gani wanda bai saba wa shari'a ko ya saba wa ainihin al'ada ba wanda zai ba shi dama ya ganta ganin da zai ja hankalin shi zuwa gare ta wanda ta shiga ta ainihin wato mutunci wanda ya zo ya ganta kuma ta san ganinta ya zo yi kuma in bai samu halin ganinta ba kamar yadda malamai suka ce babu laifi yana iya aikawa da wata mace yar uwarsa ko uwarsa ya je ta je ta ganta kamar yadda ya tabbata a wannan riwaya din in ka zuba sunan kubra ta bai haƙi ta zo da riwaya cikakkiya wanda shi mugira yake ba da labarin cewa da aka ce ya je ya ganta sai ya je ɗin ya ganta ya ce fa'ataitu hawa inda ha abuwaha sai na je gunta iyayenta suna tare da ita wahiya fi hidir ha sai tana cikin ɗakinta na ce musu inna rasulullah su zama amara ni an anzura ilaiha annabi ya ce in zo in ganta fasakata suka yi shuru ya ce farafa atid jariyatu janibal khidri faqalat take cewa uharriju alayka in kana rasul sallama amarka an tandura ilayya lama nazarta wa in kana rasul sallama lam ya'murka an tandura ilayya an tandura ilayya an tandura tace ni na baka dama in dai annabi ne yace to na yadda ka gani sannan ya kalle ta kuma ya aure ta yace a cikin riwaya fa ma waqa'at indimra'atun bi manzilatiha wata mata ba ta taɓa samun irin matsayin da wannan mata ta samu a cikin raina ba ya ce walakata zawajtu saba'ina au bid'an wa saba'ina mar'atan alhalin ku na taɓa auren mata guda saba'in da wani abu in ji mugera wannan yana cikin sunan ta al'imamu abubakar al-bayhaqi a sunan al-kabir kaji da kanshi yake bada wannan labari ya ce na auri mace fiye da saba'in ko saba'in da wani abu wata rana ma ya taba zuwa an yi wata mutuwa a Madina ya je ta'aziyya ya tarar da wasu mata su tara sun fito daga gidan kamar yadda yake cewa alamin nubala sun fito su tara daga gidan dukkanin su zawara wanda ya saka ne kowa tana ce mishi sannu baban wane sannu kaza kaza haka Allah ya yi mishi wannan shi kuma ibtila'in na yawan aure saki Allah shi kyauta Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mai yarda da rahama babban sahabi ne cikin sahabbai radiyallahu anha to kaga illa ita ce aje a ganta din wuri na hudu bayanuhu sallallahu alaihi wasallama da hikmatin nahi an iddikhari luhumil adahi bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan hikimar da ta sa aka hana a aje naman layya fauka salasati ayyamin ya wuce kwana uku a farkon al'amari kenan duk da wannan hukunci an zo an an soke shi haitu qala mu'allilan zalika annabi ya faɗa yana mai faɗan illa haka yake cewa kuma bayyana annal hukuma mashrutun bi illati yana bayyana cewa hukunci yana tafiya ne tare da illarsa tare da dalilinsa wa za'ilun bi zawali hukuncin na kaucewa saboda kaucewa illa yace kuntu na haitukum al-luhuni al-abahi da na hana ku ajiye naman layya fauka salasatin har ya wuce kwana uku liya tasi azawtauli ala man la qawla domin masu wadata su saki arzikin su ya kai ga waɗanda ba su da wadata wanda ba silai ba su ma su samu kada kai ka aje nama sati guda mako biyu wani kuma ko kashi bai samu ya dan dandana ba to sai aka ce a dinga sadaka da shi ko a cinye bayan kwana uku fakulu ma badalakum yace to yanzu kuna iya ci iya cin da kuka iya wa at'imu kuma ku ciyar waddakhiru kuma ku ajiye al-imam muslim ya fitar da wannan da al-imam tirmidhi haka ahmad ibn hanbal wato lokacin da aka samu wadata kowa na iya layya babu laifi ana yi haka da aka mun karanta a wani waje ina jin a cikin zadul ma'ad cewa malamai suna ganin idan aka samu wani yanayi da aka samu irin wannan wahala ta rashin samun dabbobin layya to shugaba na musulunci yana iya yin fatawa da cewa to wannan shekara ma na yi umarni da cewa kowa idan ya layyarsa bayan kwana uku to ya cinye ko ya sadaka kuma wajibi ne a masa da'a akan haka domin in an samu illar za a iya juya ibuwa ga haka ko kuma misali a ce za a ɗauka naman a kai ma wasu mabukata kamar wasu 'yan gudun hijira ko wanda suke wani idp camp ko wanda suke cikin wata yunwa babu laifi shugaba ya ce bayan kwana uku duk wanda yake da naman laye ya fito da shi za a kai ma abin nan za a kai ma su wani wallahu alam wa fi riwayatin muttafaqin alaiha wata riwaya ta bukhari muslim yake cewa inna ma nahaytukum min ajalin daffa na hana ku ne inna ma nahaytukum na hana ku ne min ajali a sakamakon addafa saboda addafa ita ce wato bukata ko yunwa min ajali dafa addafa shine wato yunwa ko bukata na to kaji wannan su ne misalai da ya kawo a nan wajen wanda suke nuni izuwa ga izuwa ga illa da manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ta ainihin wato wasu hukunce hukunce bari mu bashi in mun zo annau Sani za mu ji wasu illolin kuma a wani darasin wanda ba wannan ba insha Allah na'am eh ana iya fassara addafa da aljahad shi ma kanshi aljahad dai yana cikin wahala ko yunwa ko bukata din duka ana fassarawa abin da zai zama abin da zai zama bukata ko yunwa ko wahala shine addafa to sai mu koma littafin ainihin wato min usulul fiqh ala manhaji ahli hadith wanda na malam al-Bakistani shine Zakariya ibn Ghulam Qadir gashi ce alqaidatul ashira qaida ta goma daga cikin qawaid na usul fiqi akan manhajin salaf salih shine yajibu al'amalu bid dalil walau khalafahu man khalafahu min as-salaf salih ridwanullahi alaihim wajibi ne a aiki da dalili hujja ta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau khalafahu man khalafahu koda an samu wani cikin salaf ya saba ma wannan hadisin koda cikin salaf domin abinda ake bi shine manhajin salaf ba ra'ayin ɗaya daga cikin su mu kiyaye wannan shi za Allah ya ce ula'ikal ladina hadalla wa bi hudahum fa bi hudahum kaga sai kawo shiriyar su hudahum ba ba ba ba ba hadi ɗayan su ba fa bi hudahum aka ce da shiriyar su sai ka sai ka bi shiriyar su ulaika alladhina hada Allahu fa bi hudahu muqtadi haka ibnu Uthaymeen yayi ta'arilin wannan cewa ana nufin abu shiriyar su su duka abinda suka hadu akai ba ta farkin wani kwaya ɗayan su wanda ya saba abin da ake aka ba mu kiyaye wannan da wani lokaci zaka ga wani abu wani kauri ne shazi da wani cikin magabata ke da shi amma sai wani ya zani a ya riko da shi cewa ya ce mazhabin salaf ne a ba haka bane mazhabin salaf shine abin da suke su gaba ɗayan su akai ko abin da ya tabbata daga mai gidansu mai gidanmu gaba ki daya amma idan wani salafi wani salaf amin yana da wani ra'ayi nashi shi kadai to wannan bai zama manhajin salaf ba sai in ya dace da abin da salaf suke akai zai buga mana misali akan haka yace yajibu raddu kullu qawlin khalafa dalil wajibi ne a tunkuɗe duk wani zance wanda ya saba wa dalili ala qa'ili amma wannan mai wannan magana mai mashi da magana ka'idan man kana kowane ne shi hatta walau kana min al-khulafa'ir rashidina ko da ku ɗaya daga cikin halifofi ɗin nan guda hudu abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu ajma'in fadlan amman dunahum balle kuma wanda ke kasan su fil ilmi wajen ilimi da anna allah azza wa jalla amarna bi ittiba'i sunnah domin abinda allah ya umarce mu shine mu bi sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn al-qayyim fi sahiq al-mursala ibn al-qayyim a cikin as-sahiq al-mursala a cikin mujalladi na uku yake cewa kana abdullahi ibn abbas yahtaju fi mas'alati mut'atil hajj Abdullahi dan Abbas ya kasance yana kafa hujja game da mut'a ta aikin hajji cewa ya annabi ya bada fatawan ayi mut'atul hajji ayi umara a sauki a sake daukan ihrami ran takwas ga wata bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tafarkin da yake bayarwa saboda a sani cewa kamar yadda malamai suke cewa alai itibar la atibara bi qawli ayyi mujahidin inda mukhalafatihi li nassin sarihin min nususil wahayi ba a lura da magana kowane malami idan ya saba wani abu wanda yake karara alkur'ani ga abin da ya faɗa ko sunna to ibnu abbas ya kasance yana bada wannan fatawa lokacin da kuma faqila fa yaqulu lahu sai ana ce masa aka ce mishi wa amarahu li ashabihi ya umarci sahabban shi su yi aikin haji na ainihin tamattu'i sai aka ce masa sai aka ce masa me suka ce masa suka ce fai kuna lahu sai ana ce masa inna ba bakrin wa umara afrada alhajja wa lam yatamatta aka ce masa abubakar da umar ai sun yi ifrari da aikin hajji su ba su tamattu ba tare da cewa ibnu abbas ya kasance a dabi'arsa idan ya bada fatawa kamar yadda ke cikin ilamul muqin rabbil alamin na ibnu qayyim har ila yau aka ce yakan dawo daga maganarsa idan umar ya bada fatawa ko abu musa ko aliyu ko zaid dan sabit ko ubay ibn kab waɗannan duka yana girmama fatawoyinsu yakan dawo daga fatawarsa ya bi tasu a sa da bai da nasi to amma anan da aka ce mashi ai abubakar da umar sun kasance su ba sa yin tamattu'i yana ta ce musu a ku yi ta matuyi ana ce mishi wani da wani fa ba sa yi falamma aksaru alaihi qala da suka tsananta mai sai yace yushaku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i kun kusa Allah ya sauka muku da duwatsu da kwaran kwada daga sama yace aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina ce muku annabi ya ce wanda Allah ya aiko ga abin da yake wata qulna qala abubakar wa umar kuna ce mana abubakar da umar sun ce waɗannan mutanen masu daraja ne manya ne a cikin addinin musulunci din nan amma ba a gwara magana su da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzon Allah tana sama da ta kowa kuma su ma sun yarda da haka walaqad masala abdullahi ibn umar an mut'atil hajji fa amara biha abdullahi ibn umar ya ya ya bada umarni ai mutu'a ta aikin haji fa qila lahu inna abaka naha anha aka ce mishi ai mahaifinka ya hana fa qala inna abi lam yurid ma taquluna an ubana ba abinda kuke fada dinnan yana fata ba falamma aksaru alai qala qawlu rasul qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tattabi'u am umara yace musu magana annabi za ku bi ko ta umar wa qala fi i'lam al muwaqqi'in a cikin tafin alam muwaqqi'in ibnu qayyim yake cewa fa idza wajada an-nassa idan aka samu nassi ai al'imamu ahmad wato ya ce imamu ahmad da ya samu nassi afta bi mujibi za ka ga yana ba da fatawa da shi walam yaltafit baya juyawa illa ila ma khalafahu wala man khalafahu ka'inan man kana bai juyawa ga wanda ya saba mishi ko abin da ya saba wa nassin ko wane ne wali hadha lam yaltafit ila khilafi umara fil baitu fil mabtutati لحديث فاطمة بنت قيس ذاك بقى إمام ابن حنبل بيكوما يكلي مغنر أينهم واتو Umar dan Khattabu ba game da almabtuta wadda aka yi masaki na uku li hadisi Fatima ta binti Qais saboda hadisin Fatima ta yar Qais hadisin Fatima yar Qais wanda al-Imam Ahmad din ya fitar da shi da Tirmidhi da Baihaqi da Ibn Abi Shayba da Abu Awana a cikin Mustakhraj ɗinsa da Sayyid Dan Mansur a cikin sunan ɗinsa da sauran malamai sun fitar da hadisin da annabi da Umar yake cewa la nada'u kitaballahi wa rasulihi li qawli imra'atin la nadari ahafizat aw nasiyat ko am nasiyat Umar shi yana ganin cewa idan an saki mace saki na uku za a bata sukuna da nafaka sai aka faɗa mishi cewa wannan mata ta gaya mai cewa ita annabi ya sani a zamanin yana raye mijinta ya sake ta saki na uku manzo Allah sallallahu ya ce mata ba ta da sukuna ba ta da wato ba za a ba ta da haƙƙin a ba ta zama wurin zama dan idda ba ta da haƙƙin ciyarwa sai Umar ya ce mu ba za mu bar magana Allah ba da magana annabi wato umumin faɗin Allah da Allah ya bada umarni cewa in an saki mata abin nan a ba su abin nan la tukhrijuna min buyutihinna wa la yakhrujna kar ku fita da su daga gidansu kada su fita da kansu har sai in wani abu ya faru sai sun kai ajalin yace to ba za mu bar wannan umumu ba sau da magana wata mata wadda bamu san ta haddace ko bata haddace wasu yan bid'a suna amfani da wannan su ce Umar baya karban hadisin mutum da ya kuma kamacin shi ba haka bane yana shakka haddace wata ne to wannan hadisin ya tabbata da haka ba za a yi aiki da maganar Umar anan ba Ahmad dan Hanbali da haka ya zama baya aiki da maganar Umar a nan wajen yana aiki ne da abin da hadisin ya tabbatar wala ila khilafi fi tayammum lil junubi haka nan kuma bai kallon sabanin da Umar ya kawo ya saba na taimama ga mai janaba idan yana so ya sallah lokacin sallah zai kore da yin taimama da hadisi Ammar ibn Yasir saboda hadisi Ammar dan Yasir wanda shi ma yana cikin kisa tana cikin Bukhari da Muslim cewa shi Umar dan Khattab da Abdullahi dan Mas'ud mazhabinsu shine cewa janaba ba ta tsarkakuwa sai da ruwa da haka baya halasta ga wanda ke da janaba a mazhabin Umar ya taimama wai dan ya sallah sai dai je nemo ruwa to da aka zo Umar ya bada wannan fatawa cikin Bukhari da Muslim sai sai na Ammar dan Yasir radiyallahu anhu yake ce mashi a to ni dai kaji abin da faru da ni labarin Ammar nan na wanka da yi da ƙasa annabi ya ce mashi a ya ishe ka kai darba guda ɗaya hannunka da fuskarka sai Umar a cikin riwaya Muslim ya ce mishi ittaqillaha ya Ammar kai Ammar ka ji tsoron Allah ka sai nawa yake cewa ma'anar shi wato ka san abin da kake faɗa ba sai Ammar ya ce mishi in shi ita lam uhadith bihi a cikin riwaya Muslim ya ce in kana so da gaba zan ƙara faɗa hadisin nan wato saboda maslaha in kana ganin maslaha a cikin al-insak an tahdith bi hadha al-hadith amsaktu anhu kamar da nawa ya fasara to wannan shine yake ishara a nan cewa sayyidina Umar na da wannan ra'ayin amma Ahmad ibn Hanbal baya kallon wannan ra'ayin saboda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka san wannan ra'ayin na Umar wala khilafihi fi istidamati al-muhrim at-tayyib alladhi tatayyaba bihi qabla ihrami da sihhati hadisi Aisha sannan haka ta wajen Umar ya sabawa sauran sahabbai ko da yake ba shi kada ke da wannan ra'ayin ba bayan Umar Usman dan Affan shi ma haka haka Abdullahi dan Umar haka Aba haka Salim a cikin tabi'i haka Malik da malaman mazhabin sa haka Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani haka al-Imam Tahawi shi abin da ya zaba kenan a cikin mushkil al-athar cewa ba daidai bane haramun ne ko kuma kace makruhi ne ga mutum da zai shiga ihrami ya sanya turaren da ya san cewa in turaren nan in ya ji rana za a ji ƙanshin turaren baya sa ihrami ko za a ga launinsa a jikin gashinsa duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya turare kafin ya dau harami ko bayan ya dau harami an ji ƙanshin ko an ga kalan a jikin gashinsa to amma su suna ganin saddan lizzari'a dan ka wani ya je har ya tunanin in ya ga wani malami da yana ƙanshi ya ɗauka to ya a cikin ihrami ya saka ko wani jagoransu ko mutsawifi ko kuma ya je saka da gangan ba a sani ba sai suka saboda saddan zari'a sai suka ce a kar a saka kwata-kwata turaren da za a ji ƙanshin shi bayan lokaci kankani amma Ahmad ibn Hanbal ya ce a za mu yi aiki da hadisi ba za mu magana Umar ba wanda wannan kuma shine gaskiya walam yaltafit ila qawli mu'adh wa muawiya fi tawris al-muslimi min al-kafir haka kuma ibn Ahmad ibn Hanbal bai kalli maganan Mu'adh dan Jabal da Muawiya wanda suke ganin cewa akwai halascin musulmi ya gaji kafiri idan kafiri ya mutu da yan uwa musulmai musamman kafirin da yake kafirin amana ko wanda yake cikin abin nan din shi ke cikin wato abin nan din musulmai kulawar musulmai kuma da yan uwa ko ƴaƴan shi sun musulunta ko wani nashi ya shiga musulunci idan ya mutu to ba za a ce a ɗauki wannan dukiya a kawo kafirai yan uwan shi ba kafirin yaƙi shine suka ce la yarsul mu'minul kafir wala kafirul mu'min ana magana akan kafirin yaki ne amma kafirin amana su suna ganin musulmi zai iya gadan shi amma shine ba zai gaji musulmi ba wannan yana ka karanta tafin muhallata ibn hazmin haka ahkamul qur'an na al-imam abubakar al-jassas haka al-ummu ta imam shafi'i wannan magana daga muawiya da mu'azu da wasu malamai cikin tabi haka ibn taymiya ya goyi bayan wannan magana kamar da zaka karatun yana dan dalla dalla a cikin littafin ahkamu ahli zimma na ibnu qayyim ya tattauna sosai akan wannan mas'ala wanda kuma suka karkata karshe cewa idan ga wani kafiri ya mutu a kasar musulmai yana da magada musulmai to za a ba su dukiyar nan dan maslahar kada a dauki dukiya a kai wa kafirai yan uwansa wallahu alam to amma shi Ahmad ibn Hanbal ya dauki umumin cewa la yarisul mu'minul kafir walal kafirul mu'min yace li sihhati al hadisi almani ibn taurif saboda ingancin hadisin da ya goya hana at-taurif bainahuma gado tsakankanin musulmi da kafiri walam yaltafit ila qawl ibn abbas fi sarf haka nan imam ibn hanbal baya kallon magana ibn abbas wanda ya game da as-sarf wato canji ko musayi da sayatil hadisi bi khilafihi saboda ingancin hadisi ya saba mashi ibnu abbasin akwai maganganu da ya akan riba wanda yake nuna zuwa ga cewa yana ganin riban nasi'a ita kadai ce riba wato ribar da za a ce in an yi jinkiri za a ƙara kuɗi in baka naira dubu in ka zo biya ka ƙara dubu da ɗari ɗaya ko in ka kasa biya na ran da ya kamata ka kasa ka biya da ɗari biyu to wannan shine ribar nasi'a ibn abbasin a farkon al'amari ita kadai ke ganin riba amma idan zan ina da sababbin yan sababbin naira hamsin hamsin kana kana son na dubu ɗaya sai in baka ɗari takwas ka bani dubu ɗaya sababbin ɗari takwas ka bani dubu ɗaya tsohuwa ya ce wannan babu komai a farkon al'amari shine asaraf kenan ya ce wannan babu komai sai in an abin nan ne an ƙi ne wato an rabu ne kenan wannan shine magana shi ta farko da yake bada fatawa da ita sai dai ya tabbata ya dawo daga wannan magana kamar yadda yake cikin littafin annasi wal mansukh na al-hazimi haka ma a cikin sayan muslim ya bu cewa an ba da labari ibn abbasin yana cewa inna ma kuntu istahalaltu saraf bi ra'ayi da da san da a gani na na halasta wannan abu thumma balagani sannan daga baya na samu labarin annahu sallallahu alaihi wasallam harramahu cewa annabi ya haramta yace fashhadu anni haramtuhu wa bari'tu minhu ila ila Allah kusan ku ji cewa na haramta wannan abun kuma na barranta zuwa ga Allah da abin na fada a baya ibn hajar ya kawo ruwayan a cikin tarhisul kabir wanda aka ce abu sayyid al-khudri ne ya mushin wa'azi kuma ya gyara wannan shine tafarkin malamai na kwarai an musu wa'azi aka an ko an tunatar da su abin da suka manta ko kuskuren da suka yi sai su zo sai su gyara Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu rahama gaba daya to tun farko ma dai shi imam ibn hanbal baya riko da wannan zance na ibn abbas anan wala ila qawlihi bi ibati luhumul humri kadhalika haka nan kuma Ahmad ibn Hanbal baya riko da maganar ibn Abbasin game da halasta cin naman jakin gida wa hadha kathirun jiddan wannan yana da yawa sosai inta maganar ta kare da aka ciro daga ibn Qayyim a cikin alamin waqi batun haramta naman raƙuman gida ya tabbata daga ibn Abbasin kamar da Imam Tahawi ya rawaito a cikin littafin shi bin nan sharhu mushkil al-athar cewa ibnu abbasin yana cewa ma na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-luhum al-humri illa al-ibqa lizahri annabi bai hana a ci naman jakin gida a khaibara ba sai dan kada su je garin cin naman jakin gida su karar da ababen hawan su ya zama ba su da abun hawa yace wannan ita ce illan walaysa lit-tahrim yana ganin ba haramci bane a cikin bukhari da muslim ne daga ibnu abbasin yake cewa la adri أنهى عنه صلى الله عليه وسلم من أجل ما كان حمولة للناس حمولة الناس فكره أن يذهب حمولتهم ce wallahi ne ban sani ba shin annabi ya hana ne dan tsoron kada su ƙara da ababen hawansu ko kuwa al-imamul aini a cikin umzatul qari ya tattauna magana haka al-qurtubi a cikin al-mufhim haka ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 20 wanda duk suka tabbatar da cewa lallai ibnu abbasin ya kuskure wannan magana wannan magana tashi ba haka take ba annabi ya haramta ne saboda haramci tunda saboda da ana cin jakin gida din amma suka amma shi ibnu abbasin yana aiki da umumin aya ga abubuwan ta haramta hurimat alaikum mai tatuwar damu kaza kaza zuwa karshe cewa babu magana jakin gida a ciki da yana ganin jakin gida an haramta ne saboda annabi ya hana a cine ranar haibara saboda kar a je a cinye ababen hawan gaba daya ya zama babu abun hawa a rasa da za a kuma gida cikin nutsuwa amma dai magana shi nan ba daidai bace malamai sun mai mushi da ainihin magana akan ta to wannan kenan insha Allah a takeice abinda wannan ka'ida take ce mana shine idan ga dalili wato qur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a barin ta saboda magana wani kowaye wannan kowaye din kuma koda can salaf ne cikin sahabbai ko tabi'ai ko manyan malamai ballantana kuma na wannan zaman ba a barin ba a barin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan magana kowaye mutum ina fata mun fahimci wannan a ce ga zahirin hadisi a kibi sai a shawwaha shi saboda magana wani ba daidai bane hadisin ya kamata a bi komin yadda ake ganin tsaurinsa ko rashin dacewarsa da tunanin mutane shi ya kamata a yi domin Allah annabi ya aiku sallallahu alaihi wasallama kuma shi Allah ya da abin da yake faɗa kamar da Abubakar yake cewa mu Umar wannan bawan Allah kaga shi Allah ya aiko abin da Allah yake so a faɗa shi Allah yake ga ya faɗa yanda ya fasara haka Allah yake nufi ta haka mutane mu gane wannan jama'a don su da dama yana mana nauyi daukan wasu maganganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun saba abinda muka saba ji ko abinda malamanmu suke fada ko abinda mazhaban mu ta fada ko abinda san zuciyar mu yake akai a'a ko kuma wani abu da tunda muna yi ya zama mana dabi'a muna yi to sai muga cewa ya zai a ce kuma an hana ya zai a ce an hana bayan harkar rayuwar mu ce ko kasuwancin mu ko abinda muka saba muna yi manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ihu a kasuwa sai mutum ya ga to shi sana shi sai da ihu annabi ya hana ka daina yin ihu annabi sallallahu alaihi ya hana mata su fita da turare sai mace ta ga to ai ta ta riga ta saba da turare annabi ya hana ki bari kawai manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza sai mutane su kokari su saba wa zuciyarsu ta zauna ma zuciyarsu cewa in annabi ya hana abu sallallahu alaihi wasallama to su hani kawai shine zaman lafiyarsu ko da wani ya ba su wata mafita ba zai iya citan su ba wannan mutumin da ya ba su wata fita ranar alkiyama ba zai iya ba domin abinda manzara sai islam shari'anta shine shari'ar da Allah yake so a gudanar ba abinda wani ya gani ba ina fata mun gane wannan jama'a to da haka za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ba mu ladan shi kurakure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya ganar da mu abinda yake daidai akan su Allah kuma ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته